والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu na muktasar al-akhbari dan za mu tashi a fasali ko a tayammu tayammu tayammama a yace faslun min tayammumi wannan fasali mana ya ware shi ne zai mana magana akan tayammama salin lafazin taimama a harshen larabci abinda ake nufi da shi shine nufi ka nufi abu ka tinkare shi ka je gare shi mana ka sa shi a zuciya zama shi nan ka nufa shi yasa Allah maɗauki ce fata yamma musa idan fayyiban in kuntum junuban aw ala safarin aw جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء ثم كسامروا فسيتي فتيمموا سعيدا كن فيه yawa shi ne kun nufi wurin da za ku sami sa'idan wato ƙasa ko bigile wanda yake bayyiban mai tsarki a ilimance kuma gudun malamin fiyo abinda ake yi da shi shine wannan ibada da ake yi da za ta halatta wa mutum yin sallah sakamakon ko dai yana cikin ƙaramin hadafi ko babban hadafi ya nemi ruwa bai samu ba ko kuma akwai ruwa amma ba zai iya amfani da shi ba saboda larura to sai a yi taimama da kuma siffar da za mu zo mu ji na yadda ake yin taimama din zai kawo mana nan abin da ya fara faɗa shi ne abubuwan da suke da alaƙa da taimamar na wane ne zai taimama wane ne ba zai ba yake cewa wa ya tayammamu haka ne ku cewa ya tayammamul musafiru fi ghairi ma'siyatin a mutumin da yake matafiyi tafiyar da ba ta saban Allah ba to an halitta masa taimama abin da yake so ya faɗa ke yawa mutumin da yake almusafiru ne shi mai tafiya ne amma kuma tafiyar ta tafi ghairi ma'siya wannan fi ghairi ma'siya jarun wa majrur ne muta'alliqun bi musafir yau ba muta'alliqun bi tayammun din bane ba za ka ce yana zai yi taimama fi gairi ma'asiya ba a ana zancen mai tafiya ne tafiyar tasa kuma fi gairi ma'asiya yau ya insha in tafiya zai tafiya zuwa wani wuri kuma asalin tafiyar tasa ba ta sabon Allah ba ce ma'ana duk tafiyar da asalinta zai yi ta ne ko ta sadar da zumunci ko ta wata ibada kamar tafiyar aikin haji ko ta neman abinci duk abin da ke da halal ne a je a yi shi to in taimama ta kama zai taimama amma idan ya fita daga gida don ya tafi wani wuri ya je ya saba wa Allah to ko taimama ta kama shi baya cikin waɗanda aka dora taimama kamar yadda baya cikin waɗanda za su yi kasaru kamar yadda malamai suka ambata yace wal maribu haka nan mara lafiya shi ma ya tayammamu wannan wawan ta atsafi ce an yi atsafin mara lafiya akan al-musafir kamar ya ce maka ne mutanen da za su yi taimama su ne na farko matafi amma matafin da aka sa masa sharafinsa ya zama cewa ya fita ne a tafiyar da ba don kafin Allah na biyu shi ne mara lafiya shi ma zai yi taimama sai ce li faribatin aw nafilatin shi mara lafiya zai yi taimama sa ko domin sallar farilla ko kuma domin nafila wannan ya kawo ne saboda maganar da zai kawo a nan gaba da malamai suke tattaunawa wai asalin ita ce mama an shar'anta ta ne ko an shar'anta ta ne domin ta ɗauke karin babban ko ƙarami ko kuwa kawai ta halatta maka yin sallah a cikin kari ai ko bambanci tsakanin wannan da wannan ko wanda yake ga akwai malaman da suke gani ita taimama ana yin ta ne kawai don ta baka damar kai sallah daga ka gama sallar ashe hukuncin ka na mai kari ne ba wai tsarki ta mai da kai mai tsarki ba kawai kasancewar kana buƙatar kai sallah ne kake neman abin da zai halatta maka kai sallah alhali kana cikin rashin tsarki kuma ba za ka iya samun ruwa ba ko kuma ba za ka iya amfani da ruwan ba saboda rashin lafiya yau wasu malaman kuma suka ce a'a ita taimama tana ba da damar mutum ba wai kawai istiba'a ba ce har zuwa lokacin da zaka sami ruwan da zaka yi alwala da shi ko kai wankan janaba da shi to duk abin da mai alwala zai yi zaka duk abin da mai wanda yayi wankan janaba zai yi shi kai ma zaka haka wasu malaman suka faɗa a shi yasa malamin ya kawo nan shin ana yin taimama domin yin nafila haka nan kuma ana yin taimama domin wata farillar bayan farillar lokacin duk wannan sabanin ne malamin wasu ya suka yi kawai idan kai farilla ɗaya da ita to ba za ka sake wata farillar ba sai ka sake wata taimama ne amma za ka iya yin nafilfili da suke bayan wannan farillar misali ka zo sallar azhar bayan sallar azhar ai ana nafila to idan kai alwa kai taimama kai sallar azhar za ka iya tashi ka kawo nafilin da suke da alaka da sallar azhar shikenan illa asar ta zo kana zaune a ko kana zaune a wannan wurin kuma baka yi wani abu da ke bata alwala ba to ba za ka sake yin sallar la'asar da wannan taimama ba sai ka sake wata taimama wannan abu malaman da suke ganin taimama istibahati as-sala kawai shine aikin ta baka dama ta halatta maka yin sallah na fatan bince ne Usman man ku suka ce in har mutum ya taimama muddin bai yi kari ba bai yi tusa ko bai fitsari ba ko bai wani abu da ke kare alwala ba to in wani abu wata ibada ta zo zai iya tashi yayi sallah da ita ko da akwai lokaci tsakani wannan tsakani ne malamai a musamman waɗanda wanda dai na ga gwargwado da saboda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan babin shi ne kamar yadda na ga manyan malamai sun taimaki wannan ƙaunin kuma sun ƙarfafa shi shi ne wannan na biyu ɗin cewa inda mutum yana da taimama ɗin zai iya dukkan abin da a mai alwala zai yi sai idan ya yi kari yau wannan shi ne zai fi ko kuma yake da wato sauƙi a cikin abin kuma akwai dalili a kai kamar yadda insha Allah za mu zo mu ji wasu daga ciki to shi ne sai kuma yake cewa wa ya tayammamul hadir to mutum na uku kuma da zai alwala shi ne ba matafi ba ne ba marar lafiya ba ne alhaziru ne mazaunin gida ne shi yana zaune a gida as na an yi tsallake mai na tsallake eh aiban nan din nake abin da ke gabana shine wa yatayammamu alhaziru sahihu lil fara'id wanne ne sama a to ai alhaziru sahihu ne ni abuna shi din ne me wa ku ne kuka yadda haziru to yawwa mu namu ne babu yawwa binciki na ku bai bari da karanta daga baya kowa sai ji abin da ba shi ya ce wa ya tayammamu alhafiru sahihu wannan bugun da kaɗe ne yawa alhafiru sahihu mutumin da yake mazaunin gida kuma lafiyayye yana da lafiyar sa garau ba mara lafiya ba kun ga an yi zancen mara lafiya ai ko an kuma yi zancen matafi to mutum yana zaune a gida kuma lafiyar sa shine ma'anar alhabiru kuma as-sahihu to shi ma zai yi taimama lil fara'ib da sallolin farilla idan safa khuruj waqtiha idan ya ji tsoron fitar lokacin a sallah din muna fahimtar wannan kana zaune a gida kuma lafiyar sa wani uzuri ya sa baka sallah ba sai ka ankara cewa ga shi fa yanzu lokaci zai fita fitan lokacin nan kuma ma'ana abin da ya rage maka ka sallaci sallar la'asar kafin rana ta fita kafin rana ta faɗi kai shine bai wuce raka a ɗaya ba in ka shiga ban ɗaki ka zagaya ka kuguna kai tsarki sannan ka fito kai alwala to magariba ta yi sai aka halatta maka a zaune inda kake ɗin nan kawai ka bugi ƙasa ka yi taimama ka tashi ka yi sallar nan saboda mai kada ka bari lokacin ya fita baka yi lokacin sallah a shi lokaci ba wannan yana nuna mana yadda Allah subhanahu wataala ko a ce a shar'ance maganar yin sallah a cikin lokaci yake da muhimmanci yawa sallah a cikin lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan kamar da Allah mai faɗa cewa lalle sallah ta zama akan wato mu'minai wani abu ne wajibi mai lokaci kitaban ana nufin wajibi yawa abu ne da Allah mafi wajabta wa mutane bisa lokaci wannan muna fahimta sa a irin waɗannan ka'idojin in kana karanta babin taimama kuma kana karanta babin sallar tsoro zai nuna maka lalle Allah bai yadda haka kawai mutum ya zauna lokacin sallah ya wai yana zaune yana cewa zan yi zan yi zan yi kuma har lokaci ya wuce bai yi ba shi sa har wasu malaman suka ɗora laifi babba akan mutumin da yake zaune aka yi sallah aka kare shi yana zaune kuma lokacin ta ya fita misali ya zauna bai azahar ba bai la'asar ba magariba ta zo akwai mutanen malaman da suke ganin hukuncinsa shine hukuncin tarihin salati wanda yake zama kafin saboda me wajibcin a yi sallan nan a lokaci tunda abin da Allah maɗauki ya ɗora mutane ke yau da haka a shekinan bai kamata a riƙa sakaci da sallah lokacin ta har ya wuce mutum yana zaune bai tashi ya yi ba in har ya zama cewa an sauke maka alwala ka duba fa girman alwala an ɗauke maka ita an ce ka yi taimama saboda lokaci zai fita to kaga wannan abu ne zai jawo ka duba ka ga yaƙi yaƙi ba da za a yi ga abokan gabatan harba-harba ake ga jibiyoyi da bindiga amma Allah madaukaki bai sauke wa masu yaƙi nan sallah ba ba a ce a to ku bari sai an gama komai sannan sai ku zo ku sallah ba kaga dai ba abin da kake yi na aiki mai janye maka hankali irin yaƙi kana tsoron ranka la'alla kana ruku'u ma ka bi kibiya a gefenka ko ba haka bane to amma duk da haka ba a yafe maka kaga kenan yaushe mutum zai ce da Allah wani aiki ne nan bari ƙara ta ko a ofis ko wata kasuwa ko menene an kira sallah mutum ba zai rufe shagon sai sallah ba shike ne ce wasu ya gama da waɗannan kastamomin nan gaban sa sai wasu su zo wasu su zo wasu su zo har lokacin sallan nan ya wuce saboda kawai yana tare dukiya wani abin yana da laifi babba kwarai a ciki duk abin da kake ladan ya je Allahu akbar din nan to a aje shi aje a sallah yau shi yasa aka sa lokacin idan da an baka damar kai ne zaka zabi lokacin dama da babu bukatar a ce ladan ya zo kira sallah shi kenan sai a ce duk lokacin da Allah kowa ko kowa ba shi damar ya gama aikin sa shi kenan ka je ka kwakwa ku sallaka ku koma aikin ka abin ku ba haka yake an shar'anta ne dama a kira sallah kana jin Allahu akbar na farko to a alƙalamin ka in aiki kike na rubutu in kasuwa ce rufe je gida kai alwala ka samu isasshen lokaci a nitse ka zo masallaci kai raka'a biyun nan ka ɗauki alkur'ani kana karantawa a yi sallah allah ta maka albarka a ofis ɗin a kasuwar a mitin ɗin a menene ka tashi ka koma kuma ka ji daɗin abin da kake amma in har ka ce waɗancan abubuwan sun fi wannan sallar duk da bakinka ba za ka faɗi cewa sun fi sallar muhimmanci ba amma a aikace abin da ka nuna kenan tunda baka taso ka bar su ba ba su yi girman da sallar kai ba ta yi girman da a zuciyarka za ka ajiye wancan aikin domin ta ba to akwai laifi a akwai buƙatar lalle mu gyara yadda muke gudanar da rayuwarmu dangane da sallah laifin da muke yi babba ne kowa ya ce wasu ya gama abin da yake sannan ya je gun Allah ya gaishe shi wannan abin akwai kuskure a ciki Allah ya tsare mana son zuciya to shine sai yake cewa idza kafa khuruj waqti hamun wannan ko sai ce wala yatayammamu sahihu linafilati amma shi mai lafiya yana da lafiyar salau to ba zai yi nafila a taimama domin yin nafila ba ba zai taimama domin yin nafila ba ma'ana abinda ba muke nufi a nan shine in har babu ruwan da za ka yi alwala ko ba ka da lafiyar wuri nan yana zancen mai lafiya ne babu ruwan da za ka yi alwala to an sauke maka zancen nafila ka ci gaba in ba farilla ba ce to ba a dora maka ba sai lokacin da ka samu ruwan kai alwala shi kenan sai ka yi farilla da nafila abin da ke faɗa kenan wala jumu'atin ko juma'a wala janazatin illa bi idza ta'ayyanat alayhi janazatu haka nan sallar jana'iza ita ma sai idan ta zama wajibi akan sa ne zai yi amma wannan duk ra'ayoyi ne da yake akwai sabani tsakanin malamai akai wasu suna ganin in bukata ta kama mutum lalle yana bukatar ya nafi filin zai iya yi haka nan in sallar juma'a ta kama a gashi a masallacin za a yi sallah ba za a ce an sauke masa wannan babban aiki ya hasararsa saboda ba shi da damar a ko taɓa ruwa ko kuma bai samu ba in lokaci ya wuce ga shi ne lalle zai rasa zai iya duk da abin da ya sa aka faɗi wannan shine ita juma'a tana da badal menene badal ɗinta sallar azhar tunda an ce as-sahih ba zancen marar lafiya ake ba mutum yana zaune haka kawai sai ta so daga gidansa ran juma'a ya zo masallaci bai yi alwala ba kuma a masallaci bai nemi buta ya yi alwala ba ko kuma ya nema ya rasa a gidan ba ruwa ya zo masallaci ma ba ruwa to zai shigo masallaci ya zauna ya ji hudu ba a tada ikama da shi ya bugi ƙasa a lokacin nan ya sallar jama'a ko ku saurarawa zai tafi yawo neman ruwa ya yi hasarar juma'a sai dai ya sallar azhar kasancewar juma'a tana da musanye ma'ana akwai sallar azhar in baka samu juma'a ba ma za ka yi azhar shi sa malaman suka faɗi wannan ba wai dan aiwa mutum hasarar juma'a bane a'a saboda in har baka sami ruwa da za ka yi alwala da shi ba to ka bari sai kai sai kai sallar azhar saboda girman sallar juma'a kar a ce kayi ta da taimama shine abin da malaman ko suke nufi duk da wasu suna ganin mutum zai yi sai ce wala janaza haka nan sallar jana'iza in an kira sallar jana'iza aka ce to jama'a da Allah a fito sai ka fito daga gida gagawar an sa gaba za a yi sallah to kuma sai baka da alwala aka duba ruwa aka duba ruwa aka rasa to malamai suka ce ba za ka shiga ba tun da me ita sallar jana'iza fardun me fardun kifaya ce ba farza ce akan kowa ba tun da an samu masu yi shikenan je ta gida ta hakura shine abin da suke nufi ka gan ka kula kowanne akwai ma'aunin da yasa suka faɗa ba wai da ka bane ake faɗi sai ce illa idza ta ayyana alai sai idan ta zama tilas a kansa ko shine liman kuma gashi ya zo kuma ba ruwan Allah to ya taimama ya ja mutane ba matsala ko kuma wani da shine dan uwan mai gawar mahaifiyarsa ce mahaifinsa ne kaninsa ɗansa dole a ganshi a wurin to ya iya taimama a yi sallar da shi duk dai waɗannan matsaloli matsaloli da malamai suna da abin cewa a kai kasancewar wasu ba nusus ne suka zo da su ba akwai abin da a gina shi a kai ishtihadi Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ba mu damar aiki da ilimin namu sa albarka a cikin rayuwar mu baki daya da ayyukan da muka sa a gaba da iyalan mu da ƴaƴan mu Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina da damuwa Allah ya tabbatar da mu akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu mutu akan sa mu shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu tsare mu daga kowace irin damuwa wa asiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وعليكم السلام. ba matsala wasu malamin suna cewa a sai kai a gurin a kai sallah amma asali ba ba ba ba ba da yamma a cikin na lokaci yawanci yana shiga karfe daya kuma wani lokaci ana samun sha biyu da kwata da haka ne mutace na to wanda suka aje ka'idan sai karfe daya suke sallah za a yi a yi musu yamma sai su dawo da lokacin da aka samu canji bayan sallah sha biyu da minti goma da rabi da ashirin da sauran Allah subhanahu wataala asali dangane da sallah bai rataye lokutan sallah da karfe kaza da karfe kaza ba yau abinda aka sa shine in rana ta yi zawali ta wuce daga tsakiya a zahari haka nan la'asar da nata magariba da nata isha'i da nata haka abin da ya dace kada mutane su ce karfe kaza da'iman koyaushe za mu yi amma in lokaci ya shiga ai sai idan akwai abin da ya tabbata a sunna in tsananin zafin rana lokacin tsananin zafin rana yana daga cikin sunna jinkirta yawa za a kira sallar lokacin farkon sallar amma a zauna a jira sosai ga birjin zafin ranar nan ya dan sauka kasa kasa sai a yi wannan duk ba laifi ne shi ita ma sunna ce yawa idan lokacin zafin rana ne amma ko ba mutu ba zafin rana ne yawa ba a kira sallah kuma mutane su zo kuma nan yana yake da muhimmancin dama faɗakarwa akan abin da ya shafi kiran sallah din asali kiran sallah fa dalilinsa shine a gaya wa mutane lokaci ya shiga to in aka yi wannan kuma yana daga cikin abu mai muhimmanci a basu lokacin shirya yau ba daidai ba ne kawai daga kiran sallah nan da nan a tada sallah yau akwai buƙatar a bada lokaci isasshe na yadda mutum zai alwala aikinsa a gida ko a hankali wannan yana da muhimmanci in ba a samu wannan ba ba hikimar kiran sallah ke kamar na gaya maka ne to ni ba lokaci ya yi gashi nan kai zaman kamar zan yi sallah kaga ba fa'ida ko ba haka bane in dai har daga kiran sallah an tada sallah yau shi yasa za ka ga misali yanzu wurare irin Saudi Arabia su ka'ida ne kowanne masallaci kowace sallah akwai minti ashirin tsakanin kiran sallah da tada iqama kuma kowa ya san haka don haka kowa ya san lokacin da ake tada iqama minti ashirin banda magariba ita ce ake barin minti goma amma duk sauran salloli wasu ma sallah asuba ma minti ashirin da biyar ne idan zai isa mutum in ma wankan janaba ne a kansa ya ishe shi yayi yawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar asubahi bi galas nan ce galas ne lokacin da duhun dare ya takuda da hasken wayewar gari yawa ba gaggawar ba ce amma mutane da dama su samu halartar sallah wannan yana da muhimmanci
abin da nake fara tambaya ba gane ba na na na gane abin da suke nufi za a yi musu nasiha ko ba za a yi musu ba ai tunda nace maka ba a rataya maganar sallah da karfe ba kar su sa karfe kaza shi ne da'iman lokacin sallah da lokaci ya yi kai goma sha biyu da minti goma ne abin da nake gaya maka ka saurara ba zancen minti ko sha biyu bane ni ba rana da wani ba daidai bane ka sa karfe kaza shi ne ka'idar ka ta sallah in lokaci ya shiga in sha biyu da minti ɗaya ne a kira ka fahimci abu haka ke so ka ji shi kenan to alhamdulillah Thank you.